أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد wannan karatunmu na ɗaibatul garra za mu ɗora za mu tashi a shafi na talatin da shida a irin wannan bugun namu a idan ban manta ba a karatunmu da ya gabata mun baro yakin uhudu wanda aka yi shi shekara ta uku bayan hijira bayan an yi yakin uhudu da shekara ta dawo shekara ta hudu bayan hijira sai aka yi gazuwatu banil mustalak shine wanda ake cewa gazuwatu muraisi'in aka yaƙi da gazuwatu bin musalak wadda aka yi da ƙabilan nan da ake kiransa kuza'a banu kuza'a shekara ta hudu kenan bayan hijira to a shekara ta biyar kuma bayan hijira bayan shekara ta dawo sai aka zo aka yi gazuwatul ahzab yaƙin ahzabi shine wanda akwai aya mata musamman guda a qur'ani yaƙin a wannan suratul ahzabi ana kiransa yaƙin ahzab ana kiransa kuma du yakin kandaku kuma ana kiransa da Hausa kuma ana ce masa yakin gwalalo abin da yasa ake ce masa yakin kandak kandak din wannan wannan ganuwa da aka yi aka kewaye Madina wannan ramin da aka tona aka kewaye Madina to wannan ramin shine kandaku saboda dama Madina tana kewaye da duwatsu akwai dutsen Uhudu ya kewaye ta akwai duwatsu sun kewaye Madina saboda haka wuraren da za a tona lokacin da suka yi gayya suka yi gayya kafirai suka yi gayya wanda za mu karanta za mu karanta su a baya a gaba kaɗan suka yi gayya suka haɗu akan wai za su zo su murkushe musulunci rana ɗaya to wannan gayya da suka yi suka taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin zuwansu zuwansu ya tara sahabbai yaya za a yi salmanul farisi yana cikinsu ya ce to mu a ƙasar mu idan yaƙi irin wannan ya zo mana ga yadda muke yi a nan salman farisi ya ba da shawarar cewa ganuwa za a yi a kewaye garin madina a toni ramin da doki ba zai iya tsallakawa ba kuma idan doki ya fada ba zai iya fita ba kuma mutum ba zai iya shiga ba so da aka aka yakin aka ke aka yi wannan ganuwar aka kewaye wannan garin wannan ganuwar da wannan ramin da aka yi sunansa kandaku shi yasa ake cewa yakin kandak da Hausa kuma sai a ce masa yakin gwalalo, ko kuma a ce masa yakin ahzab, yakin lahzab. Abin da ya shi kuma ake kiransa ahzab shine kamar runduna, kamar yadda Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yake cewa wasalhum anal ahzabi hina tahazzabu. Yaƙi ne na gayya, taron dangi aka yi, aka haɗa da Yahudawa, kabilu daban-daban za mu ɗan karanta su kaɗan a gaba. To wannan taron da suka yi, shi yasa ake kiransa ahzab Allah da kansa yake cewa iz ja'ukum min fawqihim wa min wa min asfali minkum wa iz zagatil absaru wa balagatil qulubul halajir wa tazunnuna billahi zununa hunalika ibtuliya almu'minu wa zilzilu zilzalan shadida wa iz yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurwa to shine yakin ahzab ko kace yakin ahzab ko kace yakin kandaku wa biyawmil ahzabi ja'at jiyushun kaladu hawa wa qad balgal khulada'u wa bi yawmil ahzabi yawmil ahzabi a ranar yaƙil ahzabi ne ja'at jiyushu waɗansu irin rundunonin yaƙi suka zo kaladuha da suka yi majar su shine kaladuha suka cakuɗa su mana sun haɗa ƙabilun larabawa ne daban-daban da da yahudawa shine kaladuha da suka haɗa ta wa qad bagal khulada'u haƙiƙa bagal kula da'u wannan haɗin an yi zalunci cikin wannan haɗin a haɗa ƙabilu da yahudawa wasu mutanen ma fa an rubuta yarjejeniyar zaman lafiya da su amma duk da haka su ma aka haɗa kai da su shi yasa cewa bakal wa kad bagal kula da'u hakika wannan haɗin yayi zalunci zalunci ya isa cikin irin wannan haɗin da aka yi shine wa kad bagal kula da'u hum yahudun hawazinun wal ahabishu quraishun wa bi'isatil hulafa'u to zai gaya maka mutanen da suka haɗu hum yahudun yahudawa hawazinu da hawazinawa kaji bi kenan wal ahabishu da kuma ƙananan ƙabilun da suke tsakanin makka da madina su ne al'ahabish su ne a cikin wani ahabish ɗin wal ahabishu da ahabish shi ne ƙananan ƙabilu aka sake haɗawa ƙuraishun da kuma ƙuraishawa haji wani irin majafa wa bi isatul hulafa'u kai wannan haɗin gwiwa yayi yayi muni shine bi isatul hulafa'u wannan haɗin gwiwa da haɗa kai da aka yayi muni wan nabiyul ummi law jaa ahlul ardi harban ma qatalla fihi raja'u wan nabiyul ummi shi kuma wannan babban annabin namu shine wan nabiyyu shi wannan babban annabin namu al ummi wanda yafi karfin yayi karatu ko yayi rubutu law jaa ahlul ardi da mutanen duniya gaba ɗaya za su zo harban dan yaƙarsa maktalla fihi raja'u arraja'u kauna da yake a gurin Allah zai ci nasara maktalla ba zai dakushe ba fihi a cikin lamarinsa wa adallahu an yamakina hadha dina hatta tustakhalafa al-khulafa'u wa adallahu Allah ya yi riga da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari an yamakina hadha dina zai tabbatar masa da wannan addini na musulunci ba zai rushe ba hatta tustakalafa al-khulafa'u har sai an halifantar da halifofi a bayansa saboda haka koda wasu mutane za su shiga tashin hankali to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Allah ya masa alƙawari cewa addinin nasa na musulunci babu wanda ya isa ya murkushe addinin har sai ya gadar da addinin har halifofi ma sai an nada bayansa kai har tashin alkiyama addinin yana nan wa wafallahu wa adahu wa lahul hamdu wa hatta al-ma'adi hadha al-wafa'u wa wafallahu kuma Allah ya cika wa'adahu alƙawarin da yawa annabi walahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa hakkal ma'adi har zuwa makoma lahira hazal wafa'u wannan cika alƙawarin yana nan ma'ana addinin musulunci ba zai yanke ba gaira annal ashabi zadur diraban izbadalin nifaqi da'un aya'u gaira sai dai yadda al'amarin yake annal ashaba haƙiƙa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zadur ɗiraban sun ƙara girgiza. Zadur ɗiraban sun ƙara girgiza, ai Allah da kansa ya faɗa. Hunali kaftu biyar muminina wa zilziru zilzalan shadida. Allah da kansa ya ce mumine sun girgiza matuƙar girgiza. Shi ne gaira, sai dai da lamarin yake, annal ashaba su sahabban annabi, zadur ɗiraban sun ƙara girgiza saboda tsoro. saboda rindina ce aka haɗo ta wanda ba su taɓa ganin irin ta ba kuma aka zo za a murkushe su lokaci guda izbada lokacin da da'un wata iriyar cuta a ya'u mai wahalar magani bada ta bayyana lin nifaki ga munafukai munafukai suna cewa to ai da mun gashi kun jawo mana har suke cewa ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa gurura ba wani alƙawarin da Allah da Annabi suka mana kawai sai rudi ba wani alƙawarin nan cewa za mu ci nasara kawai gashi nan kun je kun jawo mana masifa to lokacin da wani abubuwan suke faruwa to munafikai wannan munafikai suna ta faɗan irin waɗannan maganganun waɗannan abin ya sa hankalin muminai sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hankalin su ya ƙara tashi suna cewa ma wa adalallahu wa rasuluhu illa gurura kan da ku haulahum wa kam mu'jizatin shahaduha fa kana fiha azau kam da ku haulahum kan da ku sun toni rami shine yakin kan da ku kenan gwalala kenan kan da ku sun toni rami haulahum a gefen Madina wa kan mu'jizatin da yawa mu'jizozi shahaduha da sahabbai suka gani fakana shi hal azau wanda haƙulƙurta fakana sai kasance fiha saboda wannan abin da suka gani a yakin kandaku abubuwa da yana mu'jiza sun faru an kasa fasa dutse ma'aiki ya zo ya fasa dutse lokaci guda dutse ya fashe sannan kuma ya gaya musu cewa ya ga an ci farisa ya ga an buɗe wuri kaza an buɗe wuri kaza sannan kuma a lokacin yakin kandako an yi fama da rashin abinci an zo da masar da bata fi kwano ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kowa sai da ya ce koshi shine dai ba mu shigaltu da kawo su ba saboda kokarin mu na takaita karatun kashirhiya sa saboda karatun yana da yawa yake cewa kan da kuwa haulahum sun toni rami da suka kewaye garin Madina wa kan mu'jizatin da yawa mu'jizozi shahaduha da sahabbai suka gani fa kana fi hal azau aza'u haƙuri fakana sai kasance fiha a gare su saboda wannan mu'jizar wa atawhum min fawqi min tahtu fal absaru za fal absaru zagat wa harat al hawba'u wa atawhum atawhum wa a daure shi wa atawhum min fawqu su waɗannan kafirai sun zo musu ta sama min tahtu kuma sun zo musu ta ƙasa fal absaru idanuwa zagat ta yi ƙuruƙuru wa harat alhauba'u alhauba'u zuciya wa harat ta ɗimauce saboda tsoro wada alil barazi amrin wahal ya burzu illal illa min alshaqi shaqa'u fada amru akwai wanda ake kiransa amru bin wuddi wani kafiri ne amru dan wuddi yana daga cikin jarumai wanda kowa tsoronsa yake yi wada a amuru amuru bin wuddi sai ya kira lilbirazi cewa duk wanda ya isa ya fito shine amuru dan wuddi a lokacin da ake wannan sun zo dai shiga gari ba zai yiwu ba nan gani nan bari sai amuru dan wuddi yake to duk wanda ya isa ya fito a kara in ya isa ya fara ciwo mutane alfahari shine wada a amuru amuru bin wuddi sai ya kira lilbirazi cewa a fito a gaba da gaba a fito a gwabza. Wahal ya buruzu shaka'u, wahal ya buruzu shaka'u, shin, wahal ya buruzu shaka'u, shin rashin arziki zai bayyana? Illa mina shaƙi, ai sai daga sai da mutum mara sai daga mutum mara arziki ai ba yadda za a yi tsiya ta bayyana sai daga wajen matsiyaci shine abin da yake da wahal ya buruzu wanda yake da bugun na gida ma gyara ya buruzu radin a matarfu a ita ma ya buruzu ala wazanu yaf'ulu ya buruzu ba ya barizu ba radin rufu a ce ya buruzu wahal ya buruzu shaqaqu shaqa'u shin rashin arziki zai bayyana illa min shaqi ai sai daga mutum marar arziki to shi ma nan illa ne illa ne shi ma nan a gyara shi wahal ya buruzu illa mina shaƙi illa shi ma da yake da bugun mai gida ya gyara sun ɓata shi sosai. Fabarahu bi zulfi ƙari abu sibu ɗai ne laisul ma'arikil adda'u. Eh, abu sibu ɗai ne baban tagwaye shi ne sayid na Ali radiyallahu ta'ala anhu. Fabarahu sai ya feke a murɗan wuddi. Ya feke shi mana ya sare shi. bi zilfiƙari da takwabin nasa nan da ake kiransa zilfiƙari takwabin ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam ya bashi zilfiƙari to shi ma wanda yake bugun mu na gida gyara fi fi fadin wasalin ta a ƙasa ne bi zilfiƙari ba faƙari ba bi zilfiƙari fabarahu abu sibidai ne baban tagwaye sai ya feke amur dan wuddi bi zilfiƙari da takwabin da ake kiransa zilfiƙari laisul ma'ariki shi sayyidina alzaki ne na fagen fama al'adda'u mai yawan zabura. Sai fukairul wara bi kasi aliyin laisa shekun ta kawa lahul ashiya'u, sai fukairul wara, shi wannan takwabi zulfi ƙar da yake hannun sai na Ali, sai fukairul wara, takwabi ne na fiyayyen halittun Allah, sallallahu alaihi wasallam. Bi kasi aliyin yake hannun sai na Ali, laisa, laisa, laisa ashiya'u, babu wasu abubuwa, eh, laisa shay'an, babu laisa shay laisa al-ashiya'u laisa shay'an babu wani abu taqawalahul ashiya'u wanda wasu abubuwa za su iya gagara sayyidina ali takwabin annabi ne ka halinsa saboda haka ba abin da zai gagare shi duk abin da sayyidina ali sa gaba sai ya sara shi shine saifu saifu kairul wara takwabin fiyayyen halittu bi kasi ali yake hannun sayyidina ali laisa shay'an babu wani abu taqawalahul ashiya'u da wasu abubuwa za su iya karfafa a gare shi suka sa su gagare shi wa atan nasr bis saba wa junudin lam yarawha wasi'at bihal a'da'u wa atan nasr sai nasara ta zo daga Allah bis saba da wata iriyar iska su waɗannan rundun da aka tara gaba ɗaya wa anzala wannan tsorihan wa junudan lam tarawha sai Allah ya saukar musu da wata iriyar iska mai tsananin sanyi su waɗannan kafara kan ka ce mai duk sun tarwatsa sun bar gurin shine bisa ba da wata iriyar safiya iska ta safiya wajinudin da wata iriyar rinduna lam yarawha da kafirai ba sa iya ganin ta si'at bi al'ada wanda al'ada wannan makiyan si'at suka haɗu da bakin ciki jiha saboda wannan rundunar Allah ya saukar musu wata iriyar iska mai tsananin sanyi kankace da duk sun tarwatse zalzaluhum war riha hajat fa kullun kufi'at qidruhu wa karral kiba'u zalzaluhum war rihu hajat zalzaluhum ta girgiza su war rihu iska hajat ta motsa fa kullun kowanne daga cikinsa kufi a ruhu an isar masa da abin da yake damunsa wa karral kiba'u kuma ɗakuna hema tanti tanti da wannan kafirai suka gina duk wannan iska ta zo ta kikkife su amma asarin kidiru shine kamar tukunya eh saboda haka duk wani abin da kafirai suka kafa wannan iskar da ta zo duka wannan hema da suka buga da tanti tanti da komai duk sai iskar nan ta kayar da wannan abu aka sai kor musu wani sanyi iska ne tsananin sanyi kan kace mai duk sun tarwatse sun bar gurin shattata Allahu shamlahum fatawallaw misl ma sara fi suyulil gusa'u shattata Allahu shamlahum Allah ya tarwatsa taran su fatawallaw sai suka bada baya misl ma sara fi suyulil gusa'u misl ma kamar yadda algusa'u yayi da ke kan ruwa sara yake tafiya fisiyuli a cikin ruwa kamar yadda ka san iskar ruwa ya ɗebo karmami haka Allah ya tarwatsa taron suka tafi babu nauyi wallahu ta'ala a'lam Allah shine masani